نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da shidda ga watan sha ɗaya watan zulƙa da hijiran ma'aiki sarasan daga maka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai taro albarka masjid umar bin al-khattab a karatun littafin a tajiridin sari wal hadisin jami'in sahih muna a kitab na 36 shine kitabul buyu karatunmu zai ci gaba daga ƙarƙashin hadisi na 981 Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka zuwa gabin da yake so ya rada shi ya sanya mu cikin allazi ne istamiru alƙwala fi tabi'ina a hasana babu bai ilkhilti min at-tamri baban da zai bayyana mana hukuncin bai ilkhilti sai da gaure cakudaddu minat tamri daga dabino ma'ana gaurayen dabino ta yadda zai zamanto an baka sadakar dabino ko kuma an baka dabino nau'i-nau'i mabambanta ko kuma kaso su nau'i-nau'i mabambanta kamar misali mutum ne aka kama zakahud da kai sai wani ya kame hatsi shibra wani ya kame jahazi wani ya kame kaza duk a game aka ba shi manyan wake aka ba shi oloka aka ba shi kaza duk ga suna a cakuɗa a gaure haka shi ne kake ji sai a ce kamar hatsin bara saboda abin sai ka ga gashi nan kala-kala da abin nan to shi ma wannan dabino ne sai zama gaure kaga ya halitta sai da shi a haka nan in shi ko kuma baya halitta alhali ya kai kamar kala goma wani hanya ce ma zai zaman toya ga mutana an abi sa'idin al-khudri radiyallahu ta'ala anhu qala kunna nurzaqu tamran tamral jam'i kunna nurzaqu mun kasance ana ba mu sadaka shine nurzaqu ana arzuta mu ana ba mu sadaka tamral jam'i dabino wanda yake gaurai nau'i nau'i a hade wa huwa al-khilqu min at-tamri shine cakudadde ne na dabino wa kunna nabi'u sa'aini bi sa'i in za mu saida sai mu ba da sa'i biyu a ba mu sa'i daya tunda namu khilat ne khilat wanda kenan an cacca kuɗa an gaggauraya to sai mu ba da sai a ba mu wannan fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce la sa'aini bi sa'i baya halitta sa'i biyu da sa'i daya wala dirhamaini bi dirhamin ko kuma mutum ya ba da dirhami biyu a bashi dirhami ɗaya kaga duk wannan sunan ci jinsin dabino to baya halitta dan na ku cakuɗaɗɗe ne ya ne nau'i ne kala-kala a haɗe ku ba da tiya biyu a baku tiya ɗaya na wanda yake gangari a manya kawai kala guda ɗaya saboda jinsi ɗaya ne duk lokacin da abu ya zamanto jinsi ɗaya nau'i ɗaya to babu tafaduli a tsakanin sai dai kuma labudda ya zama ya dambiye ne yanzu ana dole sa'i sa'i ba za su ba da sa'insu ba a ce hei gobe a basu babu zancen kuma tafaduli tun da jinsi ɗaya ne sannan wannan ba za a kira shi algusu ba saboda ba mara kyau ba suka sa ƙasa suka sa mai kyau a sama inda da aka kawo sai suka ɓoye mara kyau a ƙasa sai suka sayo mai kyau sama kaga ya zamanto algusu man gashana falaisa minna amma wannan a haɗa ne kawai babu laihi cikin yin haka kenan sau da haka duk inda ya zama nau'i daban-daban na dabino ko kuma wake ne sai aka gama kamar wake kala biyar to gaba ɗaya nan dan ya zama kala-kala duka jinsin wake ne babu wani tafazuli da za a ce ka ba da tiya a baka tiya biyu wannan hadisi abin da ya karantar da mu kenan cewa duk lokacin da jinsin abu ya zama kala ɗaya ne to a nan gurin babu tafazuli ko da ko wannan mai kyau ne wannan bai kai shi daraja ba sai dai zama baban taimakekeniya baban taimakekeniya kenan wannan manyan wake ne wannan ƙananan wake ne sai ke mangarin kalar wannan waken naka to kawai taimakeke ne ne wajuna amma babu zancen a yi tafazuli ba ni tiya ɗaya in ba ka tiya biyu ba ni tiya biyu in ba ka kaza ko tiya da rabi wannan hadisin bukhari ya maimaita shi a biyu ba bai ulfitta bil fitta cinikin azurfa da azurfa ba a yin tafazuli bai dinar bi dinari na sa'an cinikin dinari da dinari shi ma kenan ba a yin tafaduli ba ya halitta kuma a yi shi na sa'an shi ya sa ma sai annab sarasa ya ce la dirhamin bi dirhamaini in nau'i ya zama ɗaya ba a yin jinkiri sannan kuma babu tafaduli wa alaikum salam ba ka ba nau'i ɗaya bane ba jinsi ɗaya bane hatsi daban dawa daban babu mukilin riba wannan babu zai bayyana mana hukuncin mukilin riba maciyin riba an abi juhaifa radiyallahu ta'ala anhu annahu ishtara abdan hajjama ya sayi bawa wanda yake yana sana'a ta kaho annahu ishtara abdan hajjama ya sayi bawa wanda yake mai kaho bawa ya zama yana da wata sana'a ko kwarewa wani abu yana ƙara mushi daraja saboda zai dinga zuwa yana samu ma mai gidan shi karaji mai gidan zai iya caje ka dinga yin kaho ka dinga kawo mun kaza kaga kenan yana da daraja akan wanda ba shi ba ba mara bi mahajimi sai umarnin wannan kayan kahon ba kusur ya ce to ka karere su dama da ya sai shi dan ya raba shi da waccan sana'a ne saboda shi a fahimtar shi yin sana'a da yake yana cin kudin jini ne haramun ne ya fahimci a matsayin hanin na haramci ne wa kale ce na annabi sassa an sama ne kalbi annabi sarasara ya haramta cin kudin kare mutum ya sai da kare baya halitta mutum ya sai da kare ya ci kudin abu ne na taimakekeniya kana da kare wannan yana sa a taimaka mishi da kare mai gadi sai ka bashi kariya ta haihu a bada kawai ba mai ne na taimakekeniya wanda ba musulmi ba su ne za ka suke mai da abin sana'a amma da mu'allimin kare duk da hanafiya su suna ga in har ya zama to mu'allimi ne ai in an kashe shi in aka kashe shi da gangam da kai wani diyar da za a baka za a baka wani abu sakamakon kashe da aka yi suka ce to tun da haka ne kenan asara za ta iya hawa to kuma ana iya tsere shi kenan wannan hadisi hujja ne a kansu baya halitta cin kuɗin kare babe ne na taimakekeniya in mutum yana buƙatar kare ka bashi karen nan malamin kare ne ko kuma kare ne haka kawai wanda ba a hore shi ba ko mun gwanan cewa shi a farauta sai dai a baban kawai taimakekeniya wa juna an zama nan kalbi haram mutum ya ci kudin kare haramun ka saya sai dai in ya zama yadda babu makawa ina misali shi yana da karan kai kuma ba zai baka ba ba mamaki ma ba musulmi bane ba kamar irin yadda zamu ga kenan a duniya ake hudda makudan kudade ana sayan karnuka don saboda ganawa inda aka sa bumabumai ko kuma wasu miyagun ƙwayoyi ko kuma gadi ko dai wasu abubuwan da ake ga an horar da karnuka a kai kaga asali haramun ne sai to amma su masu abin ba sun bada ba kyauta to tun da wasu bada ba kyauta wannan kuma ya zama tilas kenan sai da kuɗi shi kenan sai a saya abu ne wanda kenan tursasa mutane ne a kai bakka da wata hanya he wannan shi mallakin shi ne shi kuma ba musulmi bane kuma ya ce eh da kudi kai kuma kana bukata kenan ya zama maka abu ne wanda yake daruri a haƙƙinka wa samanin dami yace da kuma kudin jini mutun ya kaho a biya shi shi Abu Juhaifa ya fahimci cewa kenan haramun ne mutun ya kaho a bashi wani ju'ili alhali kuma kaga Abu Taiba ya ma manzalar sa san kaho kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam har ma ya bashi kudi har ma ya umarni uwayen gidan shi ya ce su ɗan sassafta mashi haraji da aka ɗora mashi kaga kenan sai nuna nan gurin wannan hannun na sama ne dami ba hani ba ne na haramci sai dai zama hani wanda yake na karhanci kenan in so samu ne ya zama baban taimakekeniya ba ya dace ba a samu mutum aikin shi kawai yin wannan ne kenan in so samu ne ya zama akwai taimakekeniya wa samanin dami wani ha'anil washima ya yi hani akan yin tsago shashawa wannan wannan haramun ne wal mustawshima da kuma wadda take nema a yi mata ma'ana wadda za ta buɗe ɗakin na dinga yi ma mutane caccaken da kuma wadda za ta zo a yi mata caccake alwashi ma macitsiya wadda za ta buɗe salon ta dinga ma mutane caccake irin wannan ne shashawa da ake da caccake da za a rubuta a yi zane a caccaka a kawo wani wannan asa ko kwalli ko wani baƙi abu a goge daga nan kuma sai ya daɓe ya kama ya kame kaga wannan duka abu ne wanda yake mara kyau wa akile riba da kuma mai cin riba wa mukili da kuma wanda yake sekretar na yin wannan wanda zai zama wakili shine zai zamana ya dinga wakiltar yin wannan walana almusawwiru ya tsine ma kuma almusawwir wanda zai zama to yana zana ababe waɗanda suke masu rai wannan hadisi ya nuna haramcin cin riba wanda Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani ya gaya mana cewa waɗanda suke cin riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس سكن تاشي ني أهيل القيامة ماسو والهوادية سنة تاشي أمسهم والهوادية تو كاغد ممونة سبا ليس لنا مسل سو ممونة سبا ممونة misali manzana sassalam ya ce baya tare da mu to za su tashi da mummunan kama a hilin alkiyama Allah kare mu saboda hadarin abin da suke ci na wannan haram din wannan wanda aka ce mai wakilci saboda ya ta'awun alal ismi wal udwan shi yasa ka tsine ma mai rubutu aka tsine ma mai gadi duk wani wanda zai zama yayi mu'awana a ciki aka tsine ma shahidan wanda zai zama shaida wanda shi zai zo ni ne shaida ga gidanka ga kaza a rubuta a baka bashi wannan dai bashi dai da muka sani na bankuna dai da mutum yake yin takarru ya ma gidan shi titir ya je ya kai wannan dai da kake ga in dan uwanka ya samu aikin kana jin daɗi kana cewa wani ya samu harka ya samu aikin banki ya samu babban aiki to wannan wannan kin shine kenan ya shiga ciki saboda haka kenan haramun ne mukiruhu da kuma shafidahu wanda zai zama yana mai bada shaida shi ma wannan haramun ne wannan hadisi na Abu Juhaifa Imam al-Bukhari ya maimaita shi a biyu babu samanin kalbi hukuncin kudin kare a talak باب مهر البغي والنكاح الفاسد اللباس شما أباب الواشمة سيكما باب لعن المصور duka ya maimaita wannan hadisin wannan aka ce banda abin da ya shahi ƙaho wannan ya halitta mutum ya ƙaho a bashi ju'ili ko mai amshi ju'ilin shi sai yadda kare wannan haramun ne sai kuma samanin dami ko kuma mutum ya zamanto bayan ƙaho ba a ya sayar da jini da za a samu wani misali ya sai da jinin jikin shi ya bada ya sai da kaga shi ma wannan haramun ne mutum ya zamanto ya sai da jini ko kuma wani ya zama ya sai da maka jini haramun ne wani hannun washi ma shi ma wannan haramun ne saboda taghayyaru khalqin lahi ne canza halittar Allah subhanahu wata'ala ne yin caccake ko kuma yin tsago wakilin riba sai kuma mai ce riba an yi amfani da al'akalin riba saboda mafi yawan abin da ake amfani da shi a dukiya shine kenan sayan abu a ci amma ya haɗa dukkanin wanda zai karba ko ya sa tufafi ko ko ma dai me zai da su haka wanda zai zama to wakili saboda ya ta'awuni alal ismi wal udwan an tsine ma al musawwiru wanda zai dinga zana sura ta abu wanda yake mai rai shi ma an tsine mishi a ranar alkiyama za a tursasa shi cewa sai ya busa ma wannan abin rai a shaddun nasu azaban almusawiruna ruwa ga musulmi wanda suka fi ɗanɗanar azaba su ne masu zanawa suna kurta ababe waɗanda suke masu rai in mutum zai zane ba makawanarsa sai ce mutum ya bishiya ko wani gida ko wani abu mara rai amma duk wani abu mai rai haramun ne mutum ya dinga zana shi باب يمحق الله ربا ويربي الصدقات ya maƙunna riba wa ribi sarƙat Allah subhanahu wata'ala yana shahewa albarka a dukiyar da riba ta shiga ciki wa ribi sarƙat Allah yana haɓaka dukiyar da ake fitar ma da zakka Allah subhanahu wata'ala a ciyar Qur'ani ya bayyana cewa lalle dukiya wadda ya zamanto riba tana shiga cikinta dukiya ce wadda take Allah yana shahi albarka a tattare da ita ya makunna riba wa yurbi sarqat shi yasa malam sai tarjama babe ya iktibasi da wacce aya an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-halifu munafiqatun lis-sil'a al-halifu rantsuwa wadda mutum zai ta ƙarya munafiqa lis-sil'a dan kururuta hajjashi abin saidawa mutum ya rantse don saboda nuna cewa wannan abin shi ya fi kowanne don ya kururuta kan saidawa mumhiqatul lil baraka tana shahi albarka na cinikayya na saye da saidawa wanda zaka ga wasu ɗan kasuwar wani rantsa-rantse wani kenan faɗin abin da ba shi ba da ƙarerai yin ƙarya a kasuwa yin rantsarantsa a kasuwa ba shi yake jayewa albarkar kasuwa ba in kana da amana kana da gaskiya ka zamanto attajirul amin Allah yana albarkatar kasuwancinka in kuma mutum ya zama sabanin wannan to kuma sai Allah subhanahu wataala shahi albarkar kasuwancin mutum saboda haka yana daga abin da yake jayewa kare arziki yake kwashe albarkar cinikayya dan kasuwa ya zamanto wanda yake mai rantsa-rantsa a cikin cinikayyar shi da sai da sai da shi yana daga kuma abin da zai tabbatar mai da albarka ya zamanto kenan yana tsayuwa akan gaskiya babu ƙarya babu zikirar kaini wal haddad baban da zai ambata mana hukumci alƙain wanda yake makeri wal haddad da alƙain da al haddad duk dai wanda zai sana'a wadda take ta kera ta saƙa ababe yaya hukuncin wanda zai zamanto ya yi wannan wannan sana'a ce kamar sana'o'i annabi Allah annabi annabi Allah annabi Dawud alaihi salam ya zamanto yana irin wannan sana'a wacce ma naga an khabba عن خباب بن رضي الله تعالى عنه قال كنت قينا في الجاهلية ناكسن شيء إنا سنة كيرا أزامن الجاهلية كنا القين شيني دي القين شيني دي الهداد سيكون أكي استعمال القين ga dukkanin wani wanda yake sanna a wani abu a wajen larabawa suna ce mai alƙain fil jaliya wa kana li alal asubun wa'il dainun ina bin asubun wa'il bashi fataitu ataqada sai nazo ina neman ya biya ni qala yace la utika bazan baka ba hatta takfura bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam har sai ka kafirce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta takfura bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam har sai ka kafirce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana nuna mana siyasa irin ta kafirai siyasar kokarin tuzgunawa da takurama al'umma musulmi akan wani haƙƙinsu ko kuma mai rauni ta yadda za a tursasa ka tursasawa ta jaza maka ka yarda da wani abu wanda yake na kafirci Allah subhanahu wataala yana cewa lan tarda anka al-yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum wala zaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u ta kowace irin hanya kuma wannan la udika ta takfura bi muhammad bazan baka ba sai ka kawurce ka rabu da muhammad fa qultu nace la akfur bi muhammad ba zan kafirce ma manzala sassalam ba kaga haka zal imani ina tukhalitu bashashata wal qulub an yi an yi da shi kai radda yace to ba zan yi ba in dai dan kudi na ne abun duniyan bai kai ba hatta yumi takanna summa tuba har Allah ya kashe ka Allah tashe ka babu yanda za a yi wannan abin ma'ana har ka mutu bayan ka mutu a tada mu gaban Allah mu je kuma a mana hisabi a kulkuto mun haƙina saboda haka ba zan kafirta ba ina jira har mutuwarka mutuwata sannan kuma tuba asu kaga yana tunatar mushi da tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala a lokacin qala yace dani hatta amuta wa ubas yace to shikenan kyale na har in mutum ma a tashe mu kuma ma in an mun mutu ma an tashe mu za a tada ni da dukiya ta inda nake da da diyana kai kuma za a tada ka a talaka saboda haka nan kuma Allah sai in biya ka yace shin ba na san gaba da jinkirta ma mutane bashi yanzu kuma za ka yi abin nan ba na san gaba da jinkirtawa da sassabta ma mutane ya ce la kafura bi muhammad hatta yumi ta ganna su mutum ya ce ba zan saurara a da ne nake saurara lokacin kai kin kana a matsayin wanda yake ba musulmi kana ina a matsayin ba musulmi ba amma yanzu ina matsayin musulmi kana matsayin kafiri babu wani sassabci qala yace da ni hatta mutu thumma ubat fasa'uta malan wa waladan sannan a lahiran ma za a bani malan wa waladan fa aqdika sai kuma in biya ka fa nazalat sai Allah subhanahu wa ta'ala sabkar da afara'aita alladhi kafara bi ayatina ba mu labari afara'aita ya ba mu labari alladhi ta mutu da mun ce alladhi kafara wannan mai ne wannan afara'ita alladhi kafara bi ayatina Allah ce ba labarin wanda ya kafirce ma ayoyina wa qala al-utayna malan wa walada yace lalle lalle za ba ni dukiya da diyan an tashe mu ne attala al-ghaiba am ittakhadha inda rahmani ada wai gaibu ya leka yaga haka nan za a yi ko kuma an yi yarjejeniya tsakanin shi da ubangiji ne subhanahu wata'ala Allah ya ce zai ba shi dukiya da kuma ababe waɗanda duka zai samu ya biya wannan bashi ɗin wannan ya nuna halaccin wannan sana'a saboda khababu bin aratti sana'a shi ce kuma babu wani aibu a tattare da yin wannan sana'a wadda take ta kira ba kamar yadda wasu bane ba suke ga iri-irin ƙananan sana'o'i wanda ake yin su wanda inda ba babu masu ƙananan sana'o'in babu yadda za al'umma ta zamanto ta zamna kaga nan gura abu ne wanda kera shi aka yi to in babu masu irin wannan ƙina zai in kake aibata mai sana sai wasa wancan ma yake ga aibu ne wasa wancan ma yake ga shikenan sai a zamana kenan babu wani karuwa da zai da abin nan to ya nuna halaccin wannan sana'a kuma ma tana daga fiyayyar sana'a sana'ar da mutum zai amalin rajul biyadi abin da mutum zai sanna a aikata da hannun shi wannan yana nuna hali ne na mutanen banza taurare ma mutum mai rauni a bisa haƙƙin shi wanda har yau zaka ga mutane suna irin wannan sai ka samu wani mutum mai ƙarfi ya kira wani ya mai huskare amma na inda inda ya kira wani ya mai daku amma na inda inda wani ma zai kira mai kwasan masai ya yashe mushi masaikin ka gani ya yashe mai masai wani mai yasan masai ce da ya kama yashe wata masai da suka yi washe gari ma suka yi abin nan kawai mutum mai gidan da ya zo sai ba su shika biyu ya ce kaza kaza daga baya na ce ci alama ai kaga kwaɗe ne irin wannan su ma suka ga wani gida mai kyau mu dai ga sai je ta kwama abin nan shi kuma bai san ba abin ba daga nan ba take ka gani to wannan duka zalunci ne zalunci ne cin haƙƙin lebura in mutum ya ma mai musamman mai karamar sana'a mai karamin ƙarfi da ya maka ka ɗauki haƙƙin shi ka bashi wannan sai jayo kai ma ka samu sauki amma ka zama mai riƙe ma lebura mai cin jibin lebura to wannan yana jayo ma mutum tsanani a rayuwa babu zikirar khayyat bayan ambatan wancan halaccin sana'a na kira he kuma ambatan al-khayyat al-khayyat shine tela ana nasu radiya wanda daga cikin annabawan Allah akwai wanda sana'a shi kenan tela shine annabi zakariya go ana nasu ibn malik radiyallahu ta'ala anhu qala inna khayyatan da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sana'a qala ana annabi idris qala ana ibn malik فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ أنا ذات إن خياطا ونطيل دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام صنعة يا كرام صلى الله عليه وسلم سوى دون أبن شدا يكم شريا ونينا نونا مهمة إطعام الطعام مسمى ما itamu ta musamman ma ga wanda yake zaif ko kuma wani wanda yake kenan daga waɗanda suke ahalil ilmi wanda yawanci zaka ga irin hakan yana karamcin samuwa samun makarantu gurin masu karatu a shirya wani abinci misali wanda zai zamanto ana agazawa kamar makarantu musamman irin makarantu waɗanda suke na kwana wanda ake nan na dindindin ko da irin tsari wannan na almajirai inda attajirai za su dinga ƙoƙarin kai kawai abinci na mutum ɗari kai ko biredi na dala ishirin ishirin irin yadda da su margayi alhaji nasiru da ake yin biredi ana raba ma abin nan kai wannan biredin kawai a samu shayi a ɗan kukkulla cikin abin da a zo a raba ma yaro ɗari ka dai ka yi wani iya hoɓɓa saƙinka kuma ka gaya Allah subhanahu wa ta'ala zai haɓaka dukiyarka ya ce sana li rasulullah sassa ƙala ana su malik fa zahabtu ma rasulullah sassa ila zalika ta'am sai na bi manzara sassa zuwa ga wannan abincin wala Allah ya ba da dama ne a ƙa'ida aka gayyace ka cin abinci to yanzu in ka gayyato na gaba sai ka nema izini tunda ba a yi ba lissafi da shi sai dai in kowa a buɗe take amma in ba nan ba aka gayyace ka wani akwai walima sai na abokinka ko wani bakonka ya ce zai je to ka kira mutumin ka ce to wane akwai wani ma shi ma za mu zo tare mu biyu ne za mu zo قال انس بن مالك فذهبت مع رسول الله الى ذلك الطعام فقرب الى رسول الله خبزا ومرقا sai kusanto ma annabi san gurasa da kuma marakan da kuma romo amma miyar wannan tanama fihi dubba'un a cikin an sa kabewa wa qadidun sannan kuma an sa murge wanda yake na nama faraitu nabi sa sai ta tabba'u dubba sai na gane masa sai yana bibiyar gefe gefe inda kabewa take min hawala qas'a daga gefe gefe na wannan kwano balam azal uhibbu dubba min yawm idin tun daga wannan lokaci ban gushe ba nake kaunar kabewa saboda na ga manzo Allah sai yana so ka gani eh saboda ɗabi'a ce annabi sallallahu alaihi yana son to kuma tun da shi kuma masoyi manzo Allah sallallahu ne sai zama yana kaunar abinda annabi sallallahu alaihi yake kauna kuma ya Allah ya sa ma ka biwa kin albarka kaga sai ta zama to tana daga abubuwa waɗanda suke masu ƙara ma garkuwar jiki ƙwari da kuma ƙarhi da kuma ƙarin lahiya a dahinta ko kuma ma ka matse ruwan ma kawai ka yi amfani da shi sai ta zama to tana daga waɗanda suke da wannan wannan hadisi ya nuna mana halaccin waccan sana'a tun daga annabi sallallahu alaihi ya halarci cin abincin wanda da kudin dinkin ne da kudin telan ne ya kimtsa abincin sai dai in ya zamanto tela ne amma na dumka dumki irin na kafirai to nan gurin kuma in ka ci kudin shi ma ka ci haram ka ji kuma inda abin yake tela ne amma sai ke dumka tufafi na tabarruj nisa'un kasiyatun ariyat kaga ai wannan ittifaqan dai an yarda su yi wannan kayan sa su haram ne kuma bayyana su ma alama ce daga alama ta ƙarshen duniya to kaga wannan ƙarshe ma kenan kaga sai ya zamanto da da ko bai auna ba ma ida ma za su ce dubanne da kyau kaga akwai masu cewa dubanne dama inda sun san mutum ba wani ba Allah ba Allah ne ma dama ba za a yi ta cin cincirin da ba sai dai ya ta yin kawai na wasu dattijawa ne da wasu abin nan amma su wancan duniya dama ba su mata hiya tunda su he ka kalle su tsabtu kwana ka musu eh sai ta ma ce kin dama duban nan sannan dan sau da ka mata a daidai shi zai sa gobe ta dawo kuma ta jawo to kaga kaga yan duniya ne wannan kuma abin kaga yayi muni ma abin yayi muni ka gani saboda haka kenan in ya zamanto dumkin da yake yi dumki ne ke ma yan mata na tsireci in ya zama mata aure ce zai yi ma a gida ne za ta sa tufafinta kaga wannan daban amma sai ke ɗinka ma 'yan mata da gabdi-gabdi wanda ya san kawai don farashinsu ne hauhawa su je su samu shi ma sani batta da dama miji kuma ta je ta samu kuɗin halauta da wata ce ɗimkin nan naka ya sayu kaza ka gani to wannan kaga nan gurin kuma kuɗin sai zama haramu shi kuma nan gurin an yi abincin karkaci tun da ke nan ga da kudin aka yi abinci sai dai da wani kudi ne daban amma ce ta wannan ne kaga ba ka cewa abincin annabi sallallahu alaihi kenan ya ji ya ci abinci wannan ya nuna halaccin wannan kuma sana'a ce mai kyau matukar ba da wancan ba sannan kuma yin faɗaɗa abinci da rashin kwabrara abinci kakka dogara da cewa tsamin itinai na kace salata tsamin salata ya kafil arba saboda haka ka gayyato ka ce a ana son zuwa a faɗaɗa musu abinci karka ce to ku zo dai a yi maleji abincin mutum biyu ma na isar mutum uku a ku shigo a a yi abincin a wasu ama wanda ka gayyato in kana da baƙi ka wasu a musu ka yi lissafi kowa abincin shi kawai ba wai ka yi musu lissafi ka kwabrara musu ba shi yasa kaga anas shi ɗan ɗoriya ne kuma shi ma sai zamanto ya samu karuwa cikin abincin alhali ba a yi ba lissahi da shi wannan ya nuna halaccin cin gaban wani inda har a gaban nashi abin da yake koma baya ne na gaban ka kai kuma abu ne maɗaukaki kaga manzala sassalam a gaban shi nama ne su gefen kuma can gaban su su kuma kabewa ne kaga naman yayi kabewa daraja to yanzu in wannan ne ka dinga daukowa can wani shu ne da wani karoti kai kuma gaban ka nama ne kana da cutar nama ko an hana ka cin nama kaga ka dinga cirowa albasar da abin wannan sharwa ita mai amfani kamar zahi gare ta jiki yawa ta ai bata da amfani ko ba kamar bata da amfani ko ba wannan bata da amfani kenan wannan ya nuna ya nuna halaccin wannan sai kuma kaunar abeban da ma'aikin sala sai zamanto yana kauna imam al-bukhari ya maimaita shi atima babu dubba sai kuma ya maimaita shi babu man tattaba hawala qas'a ma sahibi idan lam yakun yurafu minhu karahiya ya halitta kana iya cin gaban abokinka in babu ki a tare da shi kaman misali irin wancan misalin da aka bada babu tsarin babu man azafa rajulan ila ta'ami wa qabala huwa ala amali wanda ya gayyato mutane cin abinci kuma shi sai je shagala da aikin shi kaga kana iya gayyatowa mutane ci abinci in kana ga inda kai ba sun iya ci ba ka ce a kawai abincin naku ne da ma ni bari ma in je in yi wani aiki na don su saki shi su ci abincin ka gani ka ce zo shi kenan ku kaga da ya gaje sai je ci gaba da aikin shi saboda haka kana iya wannan in kana ga wanda za su ci kuma ya ci ne ba za su saki shi ba sai ka ce abincin nan kawai naku ne ni kun ga ma tahiyata ina da wani abu zan yi je ne daga baya na dawo bayan kun yi da sa saboda haka ku gama sha'anin duk wannan karamci ne sai kuma babul marar sai babul qadid babu man nawala aw qaddama ila sahibi alal ma'ida shay'an wanda zai dauko ko ya meka ma wani wani abu gaban shi kenan ka dauko a gaban mutum ko kuma ka meka mushi misali kuna ci abinci nama yana gaban ka sai ka tura mai gaban shi kuna ci abinci kai gabanka ke da wani nau'i shi ko babu sai ka meka mushi amma in ba nan ba baya halitta ka meka hannu ka dauko a gaban mutum yana ci abinci wannan duk yana daga adab wanda yake na ci abinci wanda zaka ga yawanci duk mafi yawa muna watsar da ire-iren waɗannan ladubba din ka gani mafi yawa ana watsar da ire-iren waɗannan ladubba din labudda mutum ya zamanto akwai muwasati tsakani da juna duk abin da zaka yi ka soma dan uwanka abin da kake soma kanka in aka zuba abinci da nau'i abubuwa ka sanya a gaban shi in babu ta yadda zai zamanto shi ma ya sami wannan abu shi yasa fuka suke ce hata da yin kiranin abu daukan bibiyu baya halitta sai inda izinin abokin cin abinci inda za ce dan wake ake ci ko dabino ake ci ko soye to baka dinga gwa mai biyu biyu ba sai dai ka sanar da su to jama'a ne wazan yi gwa mai kenan sai ai wannan wannan ko kuma misali in naka ne daga gidanka ka hudo soyanka ka ce bismillah to tunda kai ne mai abin kana iya daukan bibiyu su kuma su daunan ba sai ga musu shawara ba amma in dai a majalisa ne wani ne hudo abin shi kar ya zama kawai da yaron sai ga kamar da aljanu yake ci abinci sai ya leka kawai ya meka hannu ya lalaba na yau wato ya halitta shi ma wannan ka shayo shi ma ne ya halitta ka shayo misali in shi yaƙi tun da koyar da sai kyale kan wani shi ba zai ƙoƙarin ya yi wannan ƙin ba kawai sai barka to kaga in ƙarshen tankami kama hannun ya ce kuma an hana cin gaban wani wannan duka suna daga adab wanda suke na cin abinci sai kuma karamci kaga wannan mutum mai karamin ƙarfi ne mai karamin ƙarfi ne amma saboda ya san ta'adu ta'abu kaga mutum ne sana'a karamin kari an sufanta shi da karamin karhin sana'a amma kuma ya shirya ma manzo Allah san wannan liyafa din ya irin yadda sahabbai suke karrama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanan kaga kalli karamcin karhinka ka zamanto daga cikin ahlul karam kar ka zama daga irin wanda ko ba ko suka yi gidansu to karshen ta bakon nan ne ba shi da abincin gida kaga mafiya ko mutanen zamani haka ne. ko goma mutai hudu ma na da abinci ka ce abincin da za ba jariri ka gani ya hudu ma da abincin da bai abincin da za ba ru ko bai ce na kobi ne kaga wannan ito ka gani yan ba ko mai karhi ne kuma ya zo gidan abin nan ba sai kama ma mai gidan ba babu shari'ar dawabi wal humuri hukuncin sayan dabbobi da kuma al'ummar jakuna shi ma dabba wancan lokaci ana yi tsalaki ga dabba wadda take ta jaki wal'ummar da kuma jakuna an jabir bin abdullahi radiyallahu ta'ala anhu qala kuntu ma nabi sassa fi ghazwa fi ghaza na kasance tare manzo Allah sassa a wani yaki daga yakukuna fa bata bi jamali raqumi na sai nawa wa aya sai gashiya wannan ya nuna mana tsoron Allah sahabbai kaga tare da gajiyawar raƙumin shi wannan bai hana shi ba ya ƙi halarta wannan yaƙi ƙin fata alayya nabi sassa sai adam sassalam ya tardo ne faƙal ya ce jabir faƙultu na'am na ce na'am ƙala ya ce ma sha'anuka me ya faru gare ka wannan ya nuna tausasawa manzo Allah sallallahu da lattafawa shi ga sahabbai yanda annabi sallallahu alaihi yakan sanya sahabban shi a gaba ko da wani zai zamanto ya kasa shi ba shiga gaba sai dai su kuwa sahabu sai sanya su gaba shi yana baya kaga in ma da wani wanda zai gaza ko wani abin nan sai zaman tuwan agaza mishi wulta yana ce abuta alayya jamali raƙumi na ne ya jinkiri wa aya ya gajiya fata khallaftu wannan yasa na jinkirta fa nazara sai annabi sai ya sauko daga sama abin hawan shi ya hajjunuhu bi mihjanihi yana kokarin jayo wannan wannan raƙumi da kwagirin shi da sandan shi kwagiri yana mushi alama wadda take ta jayo shi da kuma kiran shi yayo gaba kaga wannan ya nuna mujiza ta manzo Allah sallallahu kamar yadda zamu gani da kuma kulawar shi da al'amari na sahabbai haka kuma ake buƙatar duk wani wanda yake jagoranta al'umma mai gida ne malami ne duk wani jagora ya zama da akwai kulawa da lamarin waɗanda yake jagoranta ko da kuwa uban gida ne a wajen aiki kar ya zamanto wani ya samu matsala kamar yadda da yawa kakan samun uwayen gida a ce wani yana mushi aiki musamman aiki wanda yake na ƙarfi kaga wani ya rasa hannu ko ƙafa ko wani abu amma kuma sai kaga alhajin ya je ma gaida shi ya gagara yana gama shi bai ma isa ba ya je gaida shi kaga wannan kuskure ne ko kuma misali malami a samu wani ɗalibinka ya shiga wani yanayi wanda yake mara daɗi amma sai ne ka ya rasa wanda kuma duk wanda zai faɗa wani musiba to yana son ya ga wasu aminan shi wasu masoyan shi sun halarce shi to kaga wannan kuskure ne rashin kula ko uban gida mai gida iyalinka wani ba lahiya to lalle a samu kana bibiyar wannan shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya ya sabkai kula da lamarin shi ثم قال يتي اركب شكنا هو أبنك فركبت سينا فلقد رأيته أكفه الرسول صلى الله عليه وسلم yace na ganshi saboda yanda yake gaugawa har ma ina taro shi kare shiga gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina taro shi kare huce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala akunfu ar rasul qala yace tazawwajta Jabir kai aure qultu na'am nace kwarai kaga Allah bibiya na manzana sallallahu alaihi wasallam akan al'amarin sahabban shi ana san da'iya ya zamanto yana damuwa da al'amari na mujtama kana matsayin da'iya a gari ko limamin gari ko kaza ko limamin masallaci to ya kamata mamunka wani bai da lahiya jama'a ji a gaida shi wani yana da kaza karamin karhi gare shi jama'a wannan washi ne musulunci wani iya ma diya aure wani zai ma diya Allah mata albarka wani an mushi aiwa a sashi addu'a Allah ma ɗan da ya aiwa albarka in ba shi da kudin rago dama ka sani in kudin ragon za a saya a saya mushi kagani don shi ne musulunci wannan kaga shi yake cire duguli tsakanin talaka da mai kudi shi yake sa kuma kauna sai ya ƙara nutsuwa ya sallalle waɗannan masoyana ne amma duk wani ka ce kai masoyin shi ne dai ba wani agaji bai gani ba da kai masoyin shi ne kawai da haka zai baki ne dai kawai in musiba ta same ka babu ka saboda haka annabi sallallahu alaihi ya ce kai aure ya ce na'am ya ce bikiran amsayiban budurwa ko zawara tunda jabir iya daga matasa na sahabban manzana sallallahu alaihi wasallam sau da haka ya ce bikiran amsayiban kultu bal sayyiban na ce ba zawara ƙala afala jariyatan tula'ibuha wa tula'ibu mi ana da ka auri man yarinya wadda za ka yi wargi da ita ta yi wargi da kai wannan yake koya mana matashi saurayi wanda bai aure ba kare garajen ya armu bazawara in dai baka yi ba aure kakkai garajen arman ka na fara ka armu bazawara wayo za ta maka ita tana da tajriba a baya an baka yi sa ba kawai tanke ka za ka za ta yi kar ta zo ta yi tama wayo tana ai manzo Allah sallallahu alaihi ma da bazawara ya fara kaza dibara ce za ta maka wayo ne za ta yi maka akwai zarfu zama da zarfu maka sai ka ce a to wancan aikin manzo Allah sallallahu alaihi ne wannan kuma ga magana nan sarasa ya ce halla jariyatan da mai hana karmin wadda take budurwa sau da haka matashi in ya tashi aure ya aure budurwa kuma kakka armo wadda ta yi ka shekaru budurwa ma kakka armo wadda ta yi ka shekaru ta kere ka shekaru ta kware tana da balle ma a ce ka yi garaje ta har da ce ƙur'ani ta yi university ta yi wane ne kawai ka zo ka kuma ta baka shekara kamar biyar haka kawai wuya za ka sha ka gani wuya kawai za ka kaga mujarradin ma shekarun kaga aka kare balantana kuma a babe na ilimi duk ta kere ka kaga kawai za ka zamanto raƙumi da akala sau da haka kenan don saboda a samu daidaita ba ita ma ba ya gyara ta saboda zai zamanto ba lalle ba ta iya tsaya ta yi biyayya ba lalle ba ita ma ta tsaya ta yi biyayya na gani tun da yawa matasa suna irin wannan musamman wanda ba su yi wannan kinnan ba da an musu wayo kyarkyarkyar ake musu wayo shi kenan sai ka kawai yana neman kinkimo wata wadda take abin da in shi yana ce ai sunna ne sai ka jira ce ai sunna ne a bala jariyatan tulaiba wa talaibu qultu inna li akhawatin lalle ina da akhawat yan uwa kenan jabir sai ke fada uzuri inna li akhawatin ina da yan uwa fa hababtu an atazawwaja mar'atan sai na ƙaunaci in auri mace ba yarinya ba ta hunna wadda za ta taro su wa tamtashi hunna ta ringa gyara musu gashin kai wa taqumu alaihinna ta ringa tsayuwa a bisa kulawa da su a matsayin su na mata kaga in yarinya ce sa su ba za ta musu wannan ba yace wanda ya sahe na fifita sai na auri wadda take kenan bazawara babban mace saboda babban mace ta zame musu uwa amma in yarinya ce za ta zame musu kawa kaga ita ma kanta tana bukatar a kula da ita ina za ta kula da su wanda yake nuna kaga kenan mahimmancin kulawa da janibi na yan uwa kaga yanzu nan Jabir saboda wancan yan uwan nashi mata sai jinkirtar da maslahar shi sai kaddamar da maslahar wancan yan uwa wanda ma'ayin shi Abdullahi ya mishi wasiya kansu wanda irin wannan wasiyar zaka ga mu yau wani iyaye za su mutu su bar su bar mashi ‘yar uwa ba ta wuce ɗaya ko biyu ba amma sai ya bar ta lalace kaga ba juma wata da ta zo ta wata yarinya take kokin yadda kwaya ɗaya ‘yan uwan duka kowa ya watsar da ita dole ya zama to ta shiga lalace kuma tana son ta wasa ne abin tana tuna makomata tun daga matsala ga kaza ‘yan uwan kuma su taimaka ita a matsayin marayi ne na gabaki ɗaya su kuma kowa wancan biyan rasa zauna gurin shi wancan baya taimaka masa wancan baya taimaka kaga wannan kuskuren da yau ana samu kowa sai tsaya gidan shi wancan matar shi ta yi fada da matar shi wancan ta yi kaza saboda haka da haushin matar shi sai ya zama ba zai taimaka he dinga kin yar uwar shi kamar yanda yake kin kahu me yasa saboda kawai ba kuma wai rashin fada ne wasu kai da matar shi yanzu a ka'ida sai aka yi fada da matarka da yar uwarka ai duk ba daidai ba su kai to in hukuncin ne da zaka ma uwarka imama ta ta kama ai hikama hikai daidai wa daida ku hukuncin da zaka mana ita ma hikama ta tun dai ita waccan ka bata da ita to ita ma ne hika bata da ita amma za a yi hoda an yi rashin jituwa kuma ka dauki laifi ka dora ma daya kaga duk wannan kuskure ne na waɗanda ba su da kwarewa da waye ma zamantakewa da mata shi yasa an dan kai zama dolo ne to karshen tankam shi arme kawai sai zaman to shata kurum zai zama wallahi rayuwa tana buƙatar ƙwarewa da gogewa ka zama kana da siyasar rayuwa da ƙwarewa ba ce ba kai ka saki mataka amma kasancewa mata suna da wata irin muki da ma ra'aytu min naqisat aqalin wadina azhaba li lubbi ar-rajul lazimi min kunna ban taba ba ganin annabi sallallahu alaihi ce masu tawaya addini masu tawaya hankali kuma masu gaugawa tahiya da hankalin mutum wanda yake faɗataccen mutum wanda yake kan tsanaki da hankalin shi kamar mata nan da nan za su jujjuya kawai su yi kwana da abin nan kawai su hallakar da kai ka biya mata shi kenan a yi babu mace ce za ta zo ta kaga mutum ya yi waɗa da ma'aihiyar uwar da ta aihe shi mace ce za ta iya ce o kama ba ta san ka a ina lura ma duk aɗiyar na ta kai ta tsana wallahi ba a san ka ne kawai kinka ne ake kuro mai kinka ne ai saboda wanda bai san ɗanka ai bai san ka ka ji wata inda za ta hoto ma wanda bai san ɗanka ai bai san ka ka gani saboda haka to in dolo ne shi kenan sai ka kawai ya waye gari akwai masu zuwa su ma iyayensu kashe ha ya kamata mamma ku iya ku rike girman ku rike girman kaga a fakaice a fakaice ho kashe yake to ya ce ki rike girman ki kaga me yake a fakaice kashe ne ka gani to diwa zaka ga irin wannan to in ba ka tsaya ba a fadake kar ka biye ma atifa ka biye ma soyayya fa in istamta'ata biha istamta'ata biha wa biha iwajin duk dadin da ka ji da mace ka ji dadin amma akwai karkatar wannan tare da ita ba kawai ana jin dadi ba shikenan ana zaune ana soyayya duk abin da ta shirya ma kuma mafi yawan mata makaryata ne ka san da wannan abin kuma samun mace mai gaskiya aiki ne eh ka rubuta maka aji akwai ne wani lokaci ana karatu da an hudu wani abin cikin aika ga halin mata ta kake wai shi aka ce mai karatun ƙurani ya ce kan wallahi kamar ka ai mata ta haka ne san mutane zai ce ai kai wannan kai kamar ma kaga duka kaga dole ne wannan akwai tasannu'i akwai tasannu'i ko ko yarinya zaka auren baka da kwarewa za ta shiga azumin alhamishi da litinin in ta san kai alusunan kuma za ta sa katuwa da safa har safa hannu ba ma ta yarda baka kuma in an ji bakon malami za ta kira ka ta ce yau an ce aina ake wa'azi so nake yin je wa'azin kaza kuma kaza saboda kawai wai dai ta nuna ma ita ahlus sunna ce to ahlus sunna a mata kuma aiki wannan ma ka rubuta ka aiki ahlus sunna a mata samun su tashi hankali haka na gaya ma wani wani lokaci yana mata shi kaza zai kara armi har ya zo ce wai zai saki uwar gida na ce me yasa ya ce saboda shi yana ga gaskiya ya auri wannan ba zai iya ma wacce uwar gidan ba adalci saboda ita uwar gidan ɗin duniya ce wannan kuma ahlus sunna ce kenan rayuwa ce za a yi ta dini ka gani na ce wani wallahi ahlus sunna amma ta wahala gare su kuma ina gaya ma har zuciya taron tsuwa na ma ahlus sunna amma ta aiki sai ga shi daga baya zo yana ashe ita uwar gidan mumina ce ga gani ta ne yanzu amare arabu Allah kawai ta sannu ne ba wallahi to in baka da gogiya da kwarewa sai kawai ku zamna lahiya mace ta tsaya matsayinta mahiyarka ta tsaya bangaren danginka da kaza jan layi ne ka girmama ta ka girmama uwayenta bangaren uwayenka bangaren kaza wannan kawai jan layi ne kai kana shiga lamarinta da uwanta kana shiga lamarinta da yan uwanta sha'anin ki in yi sha'ani na abin da ya shafi yan wana ba ruwan ki da shi in kin yi hulɗa da su oho in biki ba hulɗa da su wancan da banki kika gani ke za ki sha wuya amma mu tsaya kawai mun shi kenan ka zauna lahi amma in ka ce ka bari ka zama kawai sha ka tafi to duk wanda ka sani dan uwanka babu yanda za a yi wannan tayabi ne karshe sai kaga an je da ma'aikata kama gaba ɗaya kun bata kuma duka abin ya cakule muku gaba ki ɗaya da kai da ita in duka kuma abin ya cabalbale to shi ne diya abin da matasa ba su gane ba a falajariya tuttulawa kenan in aka mutu aka bar ma 'yan uwanka ka sa su a jiki ka rike su ka musu duk abin da ya kamata ka yi musu kale ka masalahas kaga jabir ba zaura ya aura sau da kulawa da masalahar ɗarwashi wa tamtashi tuhunna wa taɓun alayhinna ƙara amma innaka qadimun amma ka san cewa lalle zaka gabato ka zo madina fa idza qadimta in ka zo madina falkaisal kaisa ka zama fadakeke ka zama mai wayo mai hankali mai fadaka kaga dai wasiya nan ta wasu da ce to ma'ana falkaisal kaisa akan iyalinka ma'ana ka zama alkayyisu mai kaifin hankali saboda gashi karmocin gashi yan uwanka kuma mata ne su da kan nasu dole akwai bukatar wannan sun makala ya ce a tabi'u jamalak za ka sai da raƙuminka kultu na'am fashtara minni bi uqiyya sai annabi sallallahu alaihi sai shi da uqiya thumma qadima rasulullah sallallahu alaihi qabali he ma ke riga ni zuwa wa qadimtu bil qada ni ma sai na zo kashe gari da sahi fajina ila al masjid sai muka zo masallaci fa wajadtu ala babil masjid sai muka tarra manzala sallallahu alaihi masallaci sunnar manzala sallallahu alaihi ce da ya dawo daga bulaguro kan farawa da masallaci to shi ma jabir da suka zo suka tarra da kofar masallaci kaga su ma suna koyi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ce al'ana qadimta yanzu ka zo qultu na qala yace fada jamalak bari raqumin naka fadkhul fa salli rak'atayn shiga kai sallah raka'a guda biyu ka gode ma Allah subhanahu wataala amsa zuwanka fada kantu fa sallaitu fa amara bilalan sai umarci bilal an yazina lahu uqiyya ya auna mushi uƙiya tunda da me ya sayi raƙumin jabir da uƙiya ko wannan ya nuna halaccin ka sayi abu amma kuma a jinkirta baka misali an sai da ma mutum ya sai da ma moto ka sayi moto wajen mutum sai ce to amma sai gobe ko sai na zo daga kaza ko kamar haƙuri satin gaba in saya ko in yi kaza kenan da sharaɗi saboda ka gani a nafsa sai ya sayi raƙumin nashi amma kuma bai karɓa ba sai sa bilal ya auna min uqiya fa wazana li bilalan bilalun bilal sai auna min uqiya fa arjaha li fil mizani sai ma ya ƙara mini ya rinjayar da ma'auni na a mizani kaga bilal a matsayin wakili ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan mutum ne wakilin ka ne na dukiyarka sai ka ce mishi duk wanda ya zo shi yake kaza ko dan uwana kaza ko in mai kaza ya zo ko mai karawar in ya zo a ringa sassabtawa yanzu dan ya ƙara wani abu ko ya ba da wani abu ai kai ka ba shi dama tun baya to kaga bilal ba zai yi haka ba face ko tun baya dama nafsa sa ya mai izinin mi husnul qada ko kuma ana nafsa sa ya ce in zaka ba shi ka kyautata to shi dai almuhimmu wakili na ne dukiya in mai dukiya ya baka dama cewa a kyautata ma duk wani wanda aka ga ka a matsa to wannan in kai kai ma kana da lada kuma ba ka da laifi ba ka yi mashi almubazzaranci ba a cikin wannan ko ce idan in ɗan uwana ya zo shi ka sauƙaƙa mashi shi ma wannan kaga ƙofa ba ka buɗe to shi kuma za ka yi bil ma'ruf ba za ka yi ba kuma abin da ya wuce iyaka irin wannan abin za ka gaba kowa ba da yake iya yi wani za ka ga suna ƙoƙar wani akwai wani bawan allah da na sani a kano wanda da ya samu kuɗi kan abokanan shi kan ƴan uwan shi duk sai da adadi da dama ya ware su sun zarta mutum ɗari wanda duk wata ake musu albashi kawai ka bude musu kwanta mashagal kawai abokan shi wanda da an zauna ya sai su je su kawai a wata su ɗau kuɗi irin kuɗin da yake ba wasu daga yaran shi ƴan uwa su ma gwargwadon kaza gwargwadon kaza duka to ka gane laƙalli a ce ga wani wakili ka mushi wasiya kan wannan bilal sai ya ƙara mushi wannan ya nuna dan ka sai abu wajen mutum ka mushi husnul kaza wannan halin girma ne ka kira mutum mai wankin takalmi wanke mun takalmi ba dole ba yar goma za ka washe kaga to wanda mai karamar sana'a ne yana bukatar ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ta sana'a menene li sani aw ta sana'a li akhra tu'inu sani'an aw ta sana'a li akhra ka taimaka ma wani mai sana'a ko kuma ka aiwatar da alkhairi ga marashi ka kira shi wanke ma takalmi ka ɗauki dala hamsin ka bashi ka ɗauki kaza ka bashi ka ga ba kyauta ba ka bashi ka koya mai mutuwar zuciya amma kai dai ka san shi mai karamin ƙarfi ne kuma abin da dai zai samu a rana duka nan sai ka ƙara mishi wannan duka husnul kaza kenan mutum yanke ma harce dala ɗari dala hamsin sai ka bashi ka ga ba kuɗo nan bane ba kuma ba a banza ba ka bashi to wannan ba ce mai riba nawa wannan fiyota goma sai ka kadago sai ka bashi goma wannan ba riba ba ce ba dala a ramin dala biyar a ramin dala biyar in sai fiyo ta yi ara maka jima ya ka ba shi dala ɗari ka gani wannan ba riba ba ce ya ce ba ka ƙara mun kaza kyakkyawan biya ne ban talaktu sai na tsaye hatta walletu har sai na juyo na faƙala ya ce udu uli jabira sai ana sa sai ce ku kira mun jabir ultu sai na ce al'ana ya ruddu alayyar jama'a yanzu kuma raƙumin zai mai zo mini kenan wala mai kun shay'un abghadu ilayya minhu ba abin da nake yi kamar annabi sai mai domin wannan raƙumin saboda kamar yana ga kina annabi sallallahu alaihi yana san raƙumin kuma ya bashi dama jabir yana da yana ji a cikin tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ya karba bane kawai dan ya dan yana da bukata to da ya kira shi ma sai ce to yanzu kuma mai domin shi zai ni ko babu abin da nake yi kamar wannan kala ya ce kudu jamalaka wa laka samun ka riƙe raƙuminka kuma kuɗin ma duka naka ne da raƙumin da kuɗin duka sallallahu alaihi wasallam ka gani mutum ne abokin kare zai sai da gida ka ce zuwa da gidan nan shi kare da gare ka ga wajen diya guda ka za ka sai da ina za ka ya ce ba shi ya mun yawa matsaloli na rayuwa ka gani sau da aka kalala kudin ka ba shi ya ba ka takardu kuma sai ka ce to amshi takardunka tun muna yara tun banmu da komi muke tare kaza kaza da zuwa amshi da takardunka ne kakka sai da gidanka ya kai sha ninka da koyo kaga ka gani to wannan shi ne fa shi ne fa abin da Allah ke so shi ne sana'ul ma'ruf taqi masari asu aikata alkhairi yana kare mutum daga mummuna faduwa duk wata musiba yake kaga he kaga Allah yana kare mu yanda kai kai kokarin ma wancan kuma sai kaga Allah ma amma ku tashi da mutum tun kuna yara ku tashi yana da gida ɗari kana gidan haya dinga cewa wai abokin abokin ka ne aina wace abuta yi wace aina abuta sai dai baka da yakin yi kai wace abuta ke eh ya dinga gwadawa da ka zama shaida ko da ya mutu ba ga cewa da ne amini na saboda ko da ya mutu ma ke rinka shaida ne a zuwa ita fama abin nan kaga ai babu wani aminci cikin wannan إمام البخاري يا ميمت أن وكالا باب إذا وكل الرجل إذا وكل الرجل الرجل أن يعطى شأن ولم يبين كم يعطى وهي كوكل توكيلي يبادو ناب أما بك شيء بقر ودن نوا كأني to kaji abin da annabi sai ma wannan sai kuma a masaji babu salat idan qariba min safari in mutun ya zo daga bulaguro sallah da sai saboda kaga annabi sai sallah jabir ya sallah al-sikrar babu manishtara bid-dani walaysa indahu thamana wanda ya sai hajar ka bashi ba kudin wajen shi kaga aya nan sassa an yi ciniki he da aka zo ya sa bilal ya bada za mu iya muna tsaya da kai a yi cinikin hajar ka in saye ta ka bani in mun zo in baka kudin ko kuma mun kulla ciniki ban wa baka kudi ba kuma hajar ka tana wajen ka ciniki ya kulli ba zan cewa ka sai da ma wani kenan in ka zo zan baka kudin ka ba a can in ka zo wani ya ma kare baka sai da a dole sai an zo abin nan sai a husnul qada shi ma ya maimaita babu husnul qada kyakkyawan biya wancan da aka wani a mazarin babu man aqala ba'irahu alal bilad aw babil masjid wanda yazo ya mara umin shi da baibai a kohon masallaci kaga sai ce sabka ka aje raqumin ana saboda ka kohon masallaci a durkusar da raqumi saboda ai kashin shi da fitsarin shi duka dahiri ne a hiba babul hiba al maqbuda ghairu al maqbuda abin kyauta wanda mutum ya karba da ma wanda mutum bai karba ba a shuru babin idaci tare talba'i'u zaharar dabba ila makanin musamman jaza wanda ya saida maka abu sai ya sa maka sharaɗi lalle ba zan ba ka ba an je guri kaza wanda ya halitta mun yi cinikin moto na saida ma kaga na sai na ce to amma motan nan duk da na saida ma shi gaskiya ba na san in dinga yawo ba abin nan kamar haƙuri zuwa shi ba an kamo wani daga daura sai in baka ka yarda a babu matsala shi kenan to wannan kenan ya halitta a jihari babu man daraba dabba ta ghayrahu fil ghazwi wanda ya take dabba wani shi a halin bulaguro a gurin yaki in dai ba da niyyar ka cutar da shi bane ba kaga misali yana saman jaki sai ka ƙara mishi gudu in dai ba in yana fadake ya sani wannan ba laifi amma don ka cutar da shi sai ka tsikare shi sai zabire ka da shi ya karya shi na gudun sai ka ba da diya sai kuma alisizan kenan babu isizanin rajulun imam mutum da zai nemi izinin shugaba babu tsara idan kare min safarin an ka babu ta zuyi sayibati hukuncin auren wanda suke zauru inda akwai wata maslaha kaga nan gurin za a kalli menene maslaha a haƙƙin jabir auren bazaura ya yi in halin ka ya zama kamar halin jabir ka samu kanka irin yadda jabir ya samu kanshi to ka auri bazaura ya yi ko a ce kai tsohon ta zuri ne kana da shekara arba'in da biyar shekara hamsin kakka zo ka armi karma yarinya wuya za ta baka kai kuma bazaura ita ce daidai kai ka kai shekara arba'in da biyar shekara hamsin za ka yi aure ka zo ka armo ta yin karama yarinya shekara sha biyar wuya za ta baka kai kuma haƙƙinka bazaura ita ce wannan sai kuma talabul walad sai babu tastaidil bagai ba tauta shitu kenan in mutu ya zo daga balaguro inda waya kafin ya zo sanar da iyalin shi cewa yana zauwa kar ya mamaye su a bashiri akwai irin wanda zaka gan zai zo dama dan nema a yi ne musamman irin masu aure saki kawai sai a ga ya faɗo kwatsam ba zato ba tsammani dama faɗan neman a yi ne don ya shigo kawai ya ga wasu abubuwa ya kama faɗace-faɗace kaza kaza wane ne ya mutu a ɗan taya mashi kuma dama shi kina abin da ke to kaga a ka'ida ka yi waya ka faɗi in ko ba abin nan in ka zo sai ka yada zango ko a masallaci ko a fada ku sai ka turo yaro ka ce ka zo ka kenan a san da ka zo in ma da abin da baka so a gyaggyara a gida in ma da kaza duk sai a gyara ana faqat babu aunil mar'a zawjiha fi waladi yanda ake bukatar mace ta taimaka ma danta shi kuma wannan a cikin hanyoyi daga hanyoyin ne sai kuma du'a a da'awat babu addu'a lizauji yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma Jabir kenan addu'a wajen wannan sai mu tsaya nan gurin wannan hadisin guda daya imamu bukhari ya maimaita shi wajen guri ashirin kowanne kuma wani hukunci ne yake zakulawa a ciki a kowace gaba a kowane guri din tarjama babe ne yake yake ne zakulo wani hukunci daga hukunce hukunce hadisi daya amma ya da mai babe wajen ashirin eh na a masallaci kuke kwana sunna ce sunna ko dabba eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya da zango a masallaci ba wai kowa da yi ba cikin dare annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan qalima ahadukum min safari ka gani wala yadkhul ahluhu ilayhi ka gani annabi ya ce likam tamta shital shata wa tastahiddu al-mughiba ba raba mutun ya fado da ma gida ya fado ma iyalin shi la turfa ahadukum ahluhu ilayhi kar ɗayan ku ya fado ma iyalin shi da dare kaida an aka zo a yada zango a masallaci haka ne shi ne suna ne to ka gani shi ne suna ku da gozo daga wazin suna ba dole ku dan baka na
na kamar wankan wankan juma'a ana iya mishi alwala wankan juma'a kamar wankan jaraba kana iya kuma shi da alwala gaskiya ne da sallah shi na na na juma ana irin shafi eh shi ma ko hoto shi ke nan bai ka sai na yi wata sabuwa da ba na
na biyu kuma na uku kamar na biyu wannan
Na.
idan in gara biyu na da suke lalwar wannan masu magani suna sanatun mutane na ba gaskiya da su da suna bakwai da suka ayar ƙwa'ani suka hadisai da su yi karatu su yi kowaye kuma gaskariya ce abu na su ma gidan radio ko sun san gare ce to su ne su ma sun sani haka kuma za su za su yarda su yi su a cikin su za su musu wala to kaga sun zalunci mutane ko ga shi wani zalunci zalunci su ko sun zalunci ko su wannan kamar ne a ta amsa ta ta ta ta shi wannan da duk aikin da mutum yake koma wani aiki ne koma wani irin aiki ne wajibin shi ne ya zama wakilin musulunci kuma ya ji tsoron Allah ya kirda da halaka ba wai tsarin yadda shi da saraba ne yake ɗauka ɗan jarida ba ruwan shi shi ɗan kowane ɓangare ne shi yasa za ka gama wasu ɗan jaridan suna zamantarwa wasu mulhidan mulhide wai shi ɗan jarida bai da ɓangare yanzu shi kirista na shi ne musulmi na sai ya zo ma ya hada da wannan musulmi ne da wannan kaza ne shi ba zai goyi bayan musulunci shi ba saboda haka shi kowa ma na shi ne da mai aƙida mai kyau da mara kyau shi kowa ma na shi ne misali sai ya zo ya dinga tallatar da kiristanci ya tallatar da kaza ya tallatar da kaza shi a wajen shi wai shi bai da nashi bangaren wannan kaga kuskure ne a musulunci babu zance wannan kuma yaɗa tallace-tallace na bokaye ta'awun ne alal ismi wal udwan duk wanda zai zama yana yada sha'ir na kafirci to kamar yana tallan kafirci ne wanda zai dinga yada sha'ir na fasikanci kamar yana tallan fasikanci ne da mai aikata alfasha da mai yada alfasha wajen zunubin duk ɗaya ne alfahish wal mutafahish fi fil wal fashi ala fil ismi sawa mai alfasha da mai yada alfashan duk ɗaya ne zai da haka babu bambanci kenan wanda zai zo yana yada abubuwa na fasikanci abubuwa na rashin kyau abubuwa na wannan duk wannan haramun ne kuma shi in Allah ya haramta abu haram baya dawowa kuma a ce kaza amma an dawo kuma an ce halaka ne sannan kuma sharrin amfani da duk dukiyar da zaka tara zai zama dukiya ce da ya an tambayi mutum ta ina ka samu ta ta ina ka hudda ta kuma ba ce ba dole he wannan sana'a ita kadai ce sana'a ba ce ba dole he na kuma sannan ba ce ba dole he wannan bangaren za ka fito kuma a gurin sana'a din ma kana iya tsayawa bangaren da ba wannan abubuwan ba za ka yi duka wasu kaga suna bangaren addini duk da ka same su janibin addini suke wasu bangaren tallace dan da tallan ma he ka zaba ga wanda za ka yi ba ce ba dole ka zo kana tallata waɗannan ababe in ko kana hira da su kana ƙara musu ƙarfin gwiwa kuma sannan cin amana al'umman ku ne ta kaga za ka kawo mutum ya zo ya dinga yaɗa bokanci yana amshe kuɗaɗen talaka yanzu ga leka na kwanakin wannan wani a rahimadan da ya zo wanda ya dinga rarraka kuɗaɗe masu ɗumbin yawa mai mai harka ido kaga ga cutar kuɗi ga cutar ido ga abin da abubuwan kaga ta cin kuɗin mutane kaga ne haya dai ya cuce kaga ne kaga ne tokan a shi mai magani ne aka ce abin da mutane su wajen dai Allah ta rama da da kamar lokacin da aka sake kamfara da sallah kuma ko sa'adodi da ake karanta ta wani karanta fatiya da kanin fatiya da su mene ne washi
a na budewa sallah na budewa sallah ba eh kuma da kanin fatiya da addu'o'i mene ne washi eh daga ce ita fatiha ita ce wadda take wajibi su kuma wannan musahabi yawa eh sai dai ka karanta su shi yana daga abin da yake kara ma sallah lada ba amma ma mutum bai karanta ba wata kabari ko ba dai wadda zai zamanto yayi sai dai daga baya mutum ya samu duka su ma ya kuwa duk da rufe su da wahala kala kala akwai yan karama kaga yawaita zikiri ne a sallah sallar da aka yi yawaita ambatan Allah da wannan tahi lada gurin Allah subhanahu wata'ala abin na daga wannan sai mu yau eh eh eh eh eh a hanyar a kamil ɗin ne sai kawo alaƙa ta wannan ya kamar ɗin ne sai kawo sau da in yana iftisari yakan ɗauka hadisi ɗaya hadisi biyu misali to he ka ga wani lokaci a ciki wancan tsora a ciki ne wannan in mahallin shahid ɗin yake insha Allah na gaskiya su
in kana cikin yi misali ka yi tsaye ba kare ba salati sai limin ya rike shi salati ya yi sai ka sauri ka ƙarasa ya kai sauri ka karsa in dai ba za a samu dogon lokaci ba na har ya kulla wata raka sai ka karsa sai ka bi shi eh na farko na tahiyya ta farko kake hori ko yawa ko kuma tahiyya ta biyu wajen sallama yawa sai ka tsaya ka yi da sa in yaso sai ka bi shi eh babu matsala ka karsa ka bi shi amin Allah sallallahu alaihi wa sallam المجيد اللهم بارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشهد ان لا اله الا الله